يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر للطائفين والقائمين والركع السجود وذكرتنا فوك أنبتا إذبه وأنا بينا سند مك بينا لإبراهيم على خليل مك بينا مش مكان البيت عند لكن كعبة يكي ليبنيه دن يجناشي وكان قد رفع من الطوفان يا زمو شي لكن كعبة أن دوكي شي سبو لروان طوفانا wa amarnahu muka hore shi ya gina shi kuma muka ce mishi Allah tushrik bi shay'an kada ka bauta ma wani abu tare da ni a wannan daki da ba inda ba nan ba wadan hirbaiti ka tsarkake daki da min al-awsani daga gumaka lidda'ifi da saboda masu tawafi wal qa'imina da masu zama suna ibada bihi a cikin dakin Ka'aba war rukai da masu ruku'i السجود masu sujada ai almusallin masu sallah ibrahimu sha nabi ibrahim lamma hajara min sawadul iraq da ya hijira daga sawadul iraq ƙasar iraq ne ila sham zai koma sham kanat ma'ahu zawjatuhu saratu matar shi sara ta zamo tare da shi wa kanat aqiman ta zamo ba ta haihuwa وهي أحسن الناس ita saratu ita ce mafi kyawun mutane kama fil hadisi kama yadda ya zo cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam hatta anna husna yusuf li shabahihi biha hatta kyawun yusuf da ake ta kakabin shi to ana ganin yayi kowa kyau dan yayi kama da saratu walamma arada ibrahim an yakhruj min falastin da ibrahim ya nuhita daga falastin kana fi dariki malikun jabbarun a hanya akwai sarki jabbari ya muru a sahaba maksihi yana horon masu to kastam kenan waɗanda ke zuwa suna binciken kaya suna ɗora kuɗi ana ba su kaga masu yin kastam duty kenan shine masu kastam anna man marra bi imra'atin jamilatin su tsaya duk wanda ya wuce da mata kyakkyawa ya huzuna hamin su kwace ta gare kaharar dole da cidanci in kanat zawjatahu in ta zamo mata shi ce wa in lam takun zawjatahu in ba mata ce bace la ya ta'arraduna laha kasu gitta kasu neme ta kasu ma shiga batunta amma man qala hadhihi zawjati amma wanda ya ce wannan mace mata ta ce ya ƙulul maliku sai sarki ya ce ana a haƙƙu biha ni ne mafi cancanta da ita wato dai ya gwada ga wannan zamanin ba namiji in ba shi ba na ka ya kwace matarka kana ji kana gani ba da za ka yi ta yi fasikanci da ita in ya ga dama ya mayan maka in ya ga dama ya riƙe ta wa kana ibrahimu ƙasa da tilka ɗari ga ibrahim ya nuhu ya nuhaci wannan hanya inda ake wannan ta'addanci wa ibrahimu gayurun annabi ibrahim allah ya sa mai tsananin kishi ne wa mar'atuhu ajmalun nasi ga mata ta ta yi kowa kyau falamma da nawbin mahalli da suka yi kusa ga inda ake kwatan matan mutane mahallin maksi shine inda kastam suke khatabaha ibrahim sai ibrahim ya magana da sara matar shi cikin gani laisa ala wajhil ardi muslimun aw muslimatun ghairi wa gairuki duk cikin ƙasa Allah ba wani musulmi namiji ko musulma mace in ba ni da ke ba hadal maliku la yaqbalu ahadan indahu la la yaqbalu ahadan indahu zawjatun jamila illa wa akhadha baya gamuwa da wani mutum wanda adda mata mai kyau sai ya kwace matan nan wai za su ulti su ilti in an tambaye ki ya kike da ni fa quli innaki ukhti ki ce ke ya uwa ta ce ba mata ta bace wa ana aqulu ni an tambaye zan ce hiya ukhti ya uwa ta ce ba mata ta bace saboda kin ya uwa ta kike wurin addini sannan kuma can wurin zumunta yan uwa ne na zumunta falamma maru bil makkas da suka ce wurin kastam wa kana ibrahimu shi ibrahimu fa'ala hazman sana'a sundukan wa kafalahu ala zaujatihi ya sa an mai akwati saboda ɗaukan mataki aka yi mai akwati wanda ka isan matar sai ya sa ta ciki ya sa kwaɗo ya kulle matar wa ta li ahal makasi ya zo wurin masu kastam sa'alu suka tambaye shi ma fi sunduk mi a cikin akwatinka ya buɗe a gani ƙalar mace masu a ma shi tun faƙas ku yi hukuncin da za ku yi amma akwati ba ni buɗe ta in shi tun in kun ga dama kultum inda sunduka mamlu'un zahaban aw fiddatan aw ma shi tun hudikun rub'ahu faqat wala taftahu sunduki yanzu ya rage muku ku kwatanta ku ce akwati ta na ci kota da zinari kimanin awo kaza to zan ba ku ɗaya bisa hudu na duk abin da kun ka faɗi ko kuma ku ɗoka cike yake da azurfa ku faɗi ko awo nawa kuka so ku ce zan ba ku ɗaya bisa hudu na wannan awon saboda ibrahim mutum ne mai dukiya bayan annabta an ce yana da kare dubu waɗanda ke mai kiwo kowane na da garki kuma kowane yana da abun waya sakandami ƙarhen da aka rataya ma kare to kowa na da irin wannan ƙarhe amma na zinariya dukkan karen nan dubu to kaga yanzu ka tambayi mata an sun te sayan dan kunnen zinari ka ji kuɗin zinari balle sarka to shi karnuka ma masu kiyo kuma kowanne da akalla dabba dubu nashi to da haka ya ce duk abin da sun ce an cika akwatin nan da shi ya yarda su faɗi nauyin da suka so zai ba su ɗaya bisa hudu amma ka a buɗe mishi akwati wala taftahu sunduki ka ku buɗe akwati ta to ka san su kuma za su ga cewa lalle abin da a cikin akwatin nan ba na wasa ba ne fa'a bawo suka ƙiyarda illa an yaftahu suka ce komi za ka ba mu babu karɓa sai an buɗe akwatin nan fafatahu suka buɗe shi da ƙarhi fa iza fihi saratu sai ga saratu a ciki ita kuma ba mai kyawu cikin matan duniya aka zuwa suka kama sara wa zahabu bi adil malik suka kai ma sarki cewa kaga abin da mun ka samu wa bike ibrahim ibrahim yawan zuba a da shi wurin sarki ba wa ibrahimu ga yurin ga ibrahim da tsananin kishi to wani girmamawa na Allah kaga in ta dawo daga wurin sarki ko bai unhwani da ita ba to ga al'adam mai kishi zai kyamata kuma kuma ko ta rintse mai ba a taba ta ba to ba zai ji kwanciya hankali ba don haka sai Allah ya girmama shi da yayi mishi hijabi tunda aka tai da ita duk inda an ka shiga yana kallon abu shi duk abin da an kai ba sai an gaya mai ba har an ka gama dai namarudu bai samu kaiwa ga jikinta ba har ya ba ta kuyanga hajaru suka dawo zaka za ta gaya mai ce kake wahal da kanki ina kallon duk abin da ake yi ba abin da ya same ki faka shafa Allahu anhu hijaba sai Allah ya yi mishi hijabi falam ta gibil mar'atu an ainihi tarfata ainin la ya da hulhu a shak matar nan ba ta hufu gabarin gani ne ba ko da kyafta ido saboda kada shakka ta shige shi tsakanin shi da matar shi falamma dakhala alal maliki madda yadahu ilaiha ko da ta shiga wurin sarki sai mika hannu don ya taba ta fashullat yaduhu sai an ka shanya hannun wane cewa yayi kyau fasara ahul jinnu sai aljani ya buge shi ya kada shi hatta khabat alal ardi har ya kai ya hwa daga ƙasa fasta gasa biha ya nemi taimako da ita cewa ta cece shi waraja anhu ma kana yajidu nan take ya samu lafiya abin da yake ji ya rabu da shi ba sai ya rabu da ita ba ina famar da ya dahu marratan saniya sai ya koma mika hannu don ya taɓa ta wa ƙalahu zalika sai hannu ne ya shanye kuma aljani ya kada shi ya kwaɗa shi da ƙasa kuma ya nemi ta taimake shi ta taimake shi kuma da ya samu lahiya kuma ya koma talasa marratin har sau uku kala laha na maruri ya ce mata anti sahiratun ke matsahiya ce wannan tsahi ne kin kai don ka akai gare ki kala ta ce la ni ban iya tsahi ba kala ce ma hadha alladhi yaqau fi idza ta'arradtu laki to wannan abu da ke faruwa gare in nayi luhin kaiwa ga jikinki menene in ba tsahi ne ba kala ta ce ana zaujatu ibrahim al-khalil ni matar annabi ibrahim ce bada ɗayan ubangiji subhanahu wata'ala wal jalilu ya hafazuni min gairil khalil shi allah mai girma shi ka tsare ni daga duk wanda ba khalil ɗin shi ba ba zai iya taɓa ni ba to ya gamsu tunda yayi yayi yayi fa wahaba laha jariyatan ismuha hajar sai ya ba ta kyautar kuyanga sunanta hajaru ya ce irin kyawun da Allah ya miki da ni'imarki bai kamata a ce kina aiki da kanki ba da haka duk da dai na kasa kaiwa gare ki to ga koyan ganan na baki kyauta ba da ma arada nikayata ha daga baya bayan ya nuhi sai ya mata azaba laqaba uzunaha sai sa aka mata hujan kunne dan ya azabtar da ita aka huda kunnuwanta inda dai aka sa dan kunne ashe ita farko wanda ya hudan kunne waje ala fiha huliyan ya sa mata yan kunne na zinariya fasaran nisa'u kullun yaf'alna hadha li shiddati jamaliha sai abin ya zama kuma wata kawa saboda ko can ga tsananin kyan da aka gare ta kuma ga yan kunnen zinari to sai ya zama duk mata suna huda kunne su sa dan kunne da ko mai kyau ko mara kyau sai haka sun ƙara kyawu dan kwaikwayon saratu wa man rama durri kar sa'afi masalihi in ji shehu in ka tsaya ga Allah wanda ya nuna cutarka sai ya zama yana aiki da cikin tabbatar da amfaninka wanda bai ce ka cewa man rama durri fa wa ajda wa anfa'u akamtu ala babin nabi muhammadin fa man rama durri fa wa ajda wa anfa'u na lazimta ga hidima kofa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuhin ya cutar zai zama ya yi kowa amfani na faraja'at ila ibrahim sai ta koma wurin ibrahim ga yan kunnen zinariya ko da yake an huda kunnan kuma ga kuyanga ta samu duk kuma an yi shi ga idon ibrahim kalan lahu ta ce mishi alimta annallaha kaffal aduwa ka riga ka sani ina tabbata maka Allah ya kame mana sharrin wannan maki wa aka dama na jariyatan kuma har ya ba mu ku yanga ta zamo khadimanmu ha hiya hadiyatun minni ilayka to ni mi nake da ku yanga da haka na baka ita hadiya ka rike ta kyauta da garin zuwa gare ka li'annaka lam tajid waladan minni dan baka samu ɗa gare ni ba dan da ma ba ta haihuwa yadda ce tunda baka taba haihuwa ba kuma ga mun tsufa tasarra bi hadil jariyati la'alla Allah an yarzuqaka waladan kai koyanga shi ne kai sadaka da wannan koyanga hajaru yana yiwa muna fata Allah ya arzuta maka da da gare ta kaga dan mai gida ai dan uwar gida ne fatasarra biha sai annabi Ibrahim yayi sadaka da hajaru shi ne fatasar rabi'a ibrahimu fawaladat isma'il sai ko ta yi ciki ta haihi ɗa namiji isma'il kaga abin nema ya samu amma kuma abin kishi ya samu tun daga ya ko banza dai baiwa ta ce asali kyauta ta yi kuma dan a haihu to an haihu kuma aka haihi ɗa namiji to kaga abin tun da dai mutum ce abin nan ba zai mata daɗi ba wal mar'atu rubbama tahmilu hal giratu ala al wiladati ita mace da yawa kishi na sa ta ta haihu akwai wata ta mayanta ita ma ba ta taɓa haihuwa ba to sai ta ɗauki ɗiyar ƙawarta to kuma ita kan renon taron nan sai bakin ƙawar ya kuce ta ce ba ni ɗiyata ‘yan haihuwa ban za ce ta ki haihu ke ki haihe taki sai kuranta ya ɓaci ta hoshe da kuka ta ce allan da ya baki bai bani ba ba mancewa ya da ni ba kuma babu waya ta yi bai da iya bani ga ɗiyarki ita kuma wannan watan allah ba ta ciki ta haihi ɗaya guda tal kina ta gani inda allah ala kulli shayin kadi za ka ba asan gori ko ga duniya duk wanda ka wa mutane gori sai ga ƙarshe arziki ne ya ƙare waɗanda ya kai ma gori sai sun taimake shi sai ya koma jin kunya za ka da kakkawa mutum gori don kaga bai da kai adda ka sani Allah ka bayarwa shi ya baka ba don kayan mai rawa ba kuma wancan ba don bai da abun bashi ba yana iya anshewa gare ka shi kuma wancan a ɗauko fadala a bashi fagarat sai sara sai kishi wa hamalat hiya bi ishaq sai ko Allah ya bata ciki da annabi ishaqa kaga shi kenan an huta fakana isma'ilu akbara min ishaqa isma'ilu dan dan hajaru ya girme ma ishaq to kuma kaga ba ka raba yara da dan rikici irin nasu wanga ya buge wanga wanga ya buge wanga wanga ya kwace kayan wanga haka suke har su girma ba ka iya hana irin wannan rikicin na yara shi yasa uba kullum ga gida ne sai ga alkali ne likita ne malami ne mai gida ne kuma mai ban dariya da dole ka tsaya ka lallashe yara ka ba su dariya da su da uwayensu komi mutum shine shine arjalu qawwamuna ala nisa ba ga matan ba haddadeyansu to in sun hita sai Isma'ilu ya buge Ishaq a dawo gida Ishaq na kuka wabbuge ka Isma'il ta ce a ka ji wanga abu da ya baiwa baiwa da ke ni da yake ni ad da ke ni ba da ke kuma ɗan ke don ka gana ma ɗana azaba a wallahi ba ta yiwa dole dole da ke da ɗanki sai kun ba gidanka kuma an saba gani hadda in mace ta baka sadaki kai yo aure kaga tsaya ta kullu kenan kullun sai an mata gori sai an ma gori ni ni biya sadaki ni ne kaza lehen ma ni duk da lehen da suka sai an biya su fa amma ai mace ta lehe na amaryarka ka biya ta kuma sai ta ci riba dan nata kaya sai su na amarya yawa amma kullu sai an ma gori kullu sai an mata gori to shine sai ita sara ta ce ma ibrahim alayhi salam to gaskiya ba za ta sabu ba dole ka raba saratu da ɗanɗanta isma'ilu daga gidan nan a kai su inda ba su ko jin mu shi kuma kaga bawan Allah dole ya yi saboda ya samu natsuwa idan ba ka da natsuwa gidanka to ibada ma ba ka iya cin kwanci hankali ko dai ya bi abin da saratu ka so ko ko shi ko bai ko ba kwanci hankali sannan kuma akwai hikima ciki to aikin da mutum ya yi yana yi da aiki ne na Allah ana so akai Ismail can ba can inda za a yi Ka'aba lokacin kuma wurin babu tsuntsu babu tarko babu ruwa kuma nan aka so a aje su da shi da uwatai har ya zama saurayi sannan a tahi a gina Ka'aba da shi kuma ana so ya yi iyali nan wurin don gari ya ginu a dawo makka ta koma makka to shi kenan Allah ya ce ku bina da sababi sai a haƙulla hitinar da yake dole dole ba a ɗauke ta ɗanta a kai su nan ba a cewa ayat tuna Allah ne ya ce a kai kaga aiki ne saratu ta yi Allah ba da ta sani ba shi kuma Ibrahim ba da zai yi kuma shi annabin Allah in Allah ya ce a yi to bai da ƙaiƙai ga zuciya ce kawai yi zai yi فكان إسماعيل أكبر من إسحاق إذا خرج ضرب إسماعيل إسحاق إن سنهتا سي إسماعيل يبقي إسحاق فقال سارة سارة إنها لا تصبر على هذا تتي إتبا تهقلي كل أنبقي متدا كل أنبقي متدا تتي جارية كانت تملكها سار ولدها يضرب ولدها دائما شو يتي إتا hajaru kuyanga ce wadda saratu ke mulkinta don ita an ka ba ita tabba ibrahim haka kuyangarta ce to kuma ɗanta ya zama na bugun ɗanta ita kuma ko da yaushe haza la sabara laha alai wannan ba ta iya haƙurin haka nan wato ma'ana ba macen da ka hankure ma cewa kullun ɗan kishiya ya buge mata ɗanin ɗaya hishi ƙari kaga irin nan ba za a kulle da faɗa da cikin gidan kai miji in ka shigan ma amarya to ka bani da haka nan duk sai a gaba da kai da ita da dan dan duk a gama da ku shi ne ce la sabara laha alayhi la budda anna ibrahim ya kharuju bi hajar wa waladiha ila ma sha Allah dole dai ibrahim ya samu natso zuciya ta ibadar shi to dole ya hita da hajar danta ya kai su inda Allah ya so kaga ila ma sha Allah inda Allah ka so a kai na haka ba son zuciya ta bane Allah ne ka so a yi la yaskunuha ba'du ba za su koma zama da saratu wuri guda ba fa kharaja ibrahim ibrahim ya fita ya rakabu ba'iran yana saman raƙumi da shi da saratu da isma'il ya tazawwada yana da guzurin siqa'an min ma'in wa wi'a siqa'an min ma'in wa wi'a'an min tamrin yana da guzurin sankatar ruwa da kuma burga mai na dabino shi kaɗai ya rika hata a tali mahalli makkata har suka zo inda makka take yanzu fataraka huma hunalika ya saukar da su ya bar su don watsa haba ya kama hanya to inda rabon saduwa Allah haɗa mu da alkhairi saratu ta diba a'a cikin dokar daji babu ruwa babu alamar rayuwa daga ita sai jariri ko kuma sai ɗan ƙaramin yaro a za a bata nan kuma ya juya ya kama hanya tana ibrahim ibrahim ibrahim kai ina kowai wayanta bai ba to kuma kare shi in ba ƙari annabta ba ɗan da ya roƙa baya shekara ɗari a zo a ce ya ɗauke shi da uwa sai ya kai daji ya yasu in ba ƙari annabta ba ai ba zai yi ba zaba ibrahim ibrahim ya tahiya ta musri'an yana mai gaugawa walam yaltafit ilaiha bai waiwaya zuwa ga hajaru ba kuma ka san lalle lokacin kuka take mashi tana kuka ga yaro tana kuka amma bai waiwaya ba hatta kalan lahuwa ta ce mishin kai allahu amaraka bi haza allah shi ya hore ka yace ka kawo mu nan ka yarka tafiyar ka sannan ya tsaya kala ya ce na'am Allah ne ya hore ne ya ce in kawo ku na in aji in tafi kuma kaga babu komi sai ya salkar ruwa sai dan burgamin dabino qalat hajaru mai imani tace idan fadhhab fa inna Allah la yudayyuna tunda dai Allah ce ka kawo mu nan to shikenan kai tafiyarka na tabbatar da Allah ba zai tozartar da mu ba to shi aka so mumini ya saga zuciya ta ba yadda za a Allah ya tozartar da kai dan ba wanda ya sashi yayi ka kuma yanzu ba wanda ya hana ya kashe ka kuma abin da yaka baka tun tun kan ka shigo duniya arzikin Allah kake ci bai taba hana maka ba da iska da sauran abubuwa na ruwa da abinci da komi Allah ka ɗaukar ɗawainiyarka bai taɓa gazawa ba to na haka dan ka nemi ka za ka ɗauki Allah bai iya baka sai ka sami Allah to ka zan butulu ka ma Allah mugun zato kuma shi ne hikimar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kana yi ka tuna hajaru da isma'il cewa yana yaro ne ga wata riwaya ma yana shan nono an ka zo an ka aje shi haka nan da shi da uwa tai amma ka ga da baka take yanzu da haka ka yadda da Allah ka dogara ga Allah Allah bai tozartar da kai duk da kaga wahala ya hakuri ka dauki ta fa inna Allah la yudayyi'una fa baqiya hunalika aka bar hajaru nan da ɗanɗanta suka wanzu nan falamma disha da suka ji kishirwa a ta jibrilu sai jibrilu ya zo wadda raba bi kadamihil arda sai ya bugi ƙasa da duddugen kafa ta yi fa nafa'at bihru zamzam sai ga ruwan zamzam ga na sun zama rijiyar zamzam kuma kadibe da aka ɗiba ruwan zamzam amma ko ya san rijiyar ba a yi saboda rijiyar aljanna ce fasakana hunalika suka zauna can hatta kabira isma'il har isma'ilu ya girma in ka ce kabura ya zama babba na ma'ana in ka ce kabira ya zama babba na halittar jikin shi hatta kabira isma'il har da isma'ilu ya girma ya zama saurayi amar Allah Ibrahim an ya ce liyabni ya hadal baita to a lokacin Allah hori Ibrahim ya ce ya je nan wurin iyalin shi Ismail ya rika mashi su gina ɗakin Ka'aba wal Ka'batu buniyat qabla Adam ita Ka'aba an gina ta tun kahin Annabi Adam bana hal mala'ikatu awwalan mala'iku sun su suka gina ta da farko falamma nazala Adam da Adam ya sauko duniya bana ha maratan saniya sai ya gina ta gini na biyu falama ja tufan da tufan suka zo rafa'aha Allah ila sama sai Allah doke dakin Ka'aba ya koma sama fata Ibrahim shine yanzu Ibrahim ya zo wa umira bi tajdid bina'iha aidan shine aka hore shi ya je ya sake gina Ka'aba walam ya'lam makanaha amma bai san inda wurinta yake ba arsalallahu khajujan ai isaran sai Allah ya turo guguwa wadda ka murtukewa wuri guda tana kai tana kasan guguwa za ta donga kewaya tana kewayo sannan sai iska ya sama to haka da ta kai ai gina ƙasa ta kai da aka iskan nan ya ta gina ya ta gina har foundation na ka'aba ya hito khajujan ai isaran ya aiko da guguwa mai kewayo wuri guda fa bayyana mahallal baiti sai iskan nan ya bayyana mashi ɗakin ya inda ɗakin ka'aba yake wato sai ga asalin foundation na ka'aba Allah ya cito ga aikin da naka so ku mani kenan fanazala matsarun aidan kuma sai ruwan sama suka sauka lam yatajawaz mahallal baiti bai wuce inda ɗakin na yake ba fahabara ibrahim sai ibrahim ya kama gina wara al asasan lazi wada'atul mala'ika har ya ga foundation ɗin da mala'iku suka aza fabana alai hadal bait ya gina wannan ɗaki da muke gani na ka'aba kana yabni wa isma'ilu ya'inuhu wa jibril wa mika'il hum arba'a rusul isnani min mala'ika wa isnani min bani adam ibrahim na gina ɗaki isma'il da jibril da mika'il suna taimako ne kaga su hudu kenan ibrahim isma'il mutane jibril da mika'il mala'iku lamma tammal bina da ya gama ginin ɗakin ka'aba amara Allah an yunadiyan nas lil hajj sai Allah ya hore shi ya kira ga mutane ya kira mutane don su don ga ziyarar wannan ɗaki suna hajji kana yace kaifa unadihim wa fi aslabi abaihim ma wulidu ba'd Ibrahim yace ya Allah ya zan kira mutane saboda ba mutanen da annan ba dukkan mutane tun daga lokaci ne har tashin kiyama su an ka ce ya kira su zo su yi haji ya ce ya zan kira mutane suna cikin tsatson uwayensu ba a mahaife su ba tukunna ƙala Allah ya ce ina ruwanka nadi kai kira alaikan nida wa alai an usmi'ahum kai abin da an naka shine kai kira ni ko ni zan ji da su duk inda suke fawakafa ibrahim allah makami ibrahim sai ibrahim ya tsaya kan dutsen makami ibrahim ba da ma wa za a hufauka jabal abi kubais bayan ya dora shi akan dutsen abu kubais fanada bi ala sauti sai ya kururuwa ya kira da mafi dawakan murya ce ya ayyuhan nasu inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaykumul hajja ilayhi fa ajibu rabbakum abin da ka ta waɗi kenan ya ku mutane ubangijinku hakika ya gina ɗaki ya wajabta muku zuwa ziyarar ɗakin nan ku karɓa mu ubangijinku waltafata yamina bi waji yaminan wa shimalan wa sharqan wa garban ya donga jujjuya na waiwayawa da huska ce wajen dama da hagu mahudan rana da mahwadatta fa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja ko an yahijja min aslabir rijal wa arhamil ummahat ruwan da aka rubuta ma aka hukunta ma zai haji sai ya karba mashi daga can cikin tsatsan maza da mahaifan mata sai suka ansa mishi labbaik Allahumma labbaik duk inda mutum yake kullum lissa jabi zalika lokacin labudda an ya hujja duk wanda ya karba wa Ibrahim a wannan lokaci to dole sai ya yi hajji kaga sai ga mutum bai da abun da zai ci sai ya ta ya bida amma sai wani ya bashi kujerar makka kuma wani sai Allah hore bai ya biya mutane makka wajen mutum kaza amma da za ka ce don Allah ya baka kuɗin nan ka sai abinci wallahi bai baka ko ko ya baka ka ba ɗanka aure bai baka ko ya baka ka sai gida bai baka hajjin dai aka so ka yi saboda ka ansa kuma nan ba abun to sai an yi hajjin wani kuma ga dukiyar ga cikin makka ya shekara sittin bai taɓa hajji ba kuma da shi aka zuwa arfat da shi aka zuwa mina da shi aka zuwa muzdalifa komai da shi aka yi amma yana tallar shayi ko talla abinci ko ko dako hayya tsoho bai hajji saboda bai ansa ba Allah sa mu ansa da yawa mana zaba maratan wahida hajja maratan wanda ya karba so ɗaya zai hajji so ɗaya wa man azaba miraran hajja miraran wanda ya karba da yawa zai hajji da yawa wajen wa jama'a ma kana yasunu min al-din wal hijarati وقت بناء الكعب بنائه للكعبة فجمعه وألقاه على وجه الأرض سيتترى abin da ke faduwa na ƙasa da duwatsu lokacin da yake ginin ka'aba ya tattara shi ya watsa shi ga fuskar ƙasa kullu mahallinsa kada fi shewa min zalika labudda an yubna fihi masjidun aw jami'un to watsa wanda ya haka sai Allah ya sa iska ya ɗauke shi ya watsa cikin duniya duk inda wani ɗan ɗigo na wannan ƙasa ya faɗa to za a gina masallaci wurin ko a gina masallacin juma'a wurin wa azim fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damir ya tina min kulli fajjin amiq da ya gama gina ɗakin ka'aba da shi da waɗannan mataimaka wa'azin Allah ce ka yi sanarwa shi ne ka yi shelafin nasu cikin mutane bilhajjir cewa na ba da umarni a zuwa ya hajji idan kai ya tuka za su zo maka rijalan ayan mushatan masu tafiya da kafafunsu jam'u rajin shi rijalan jam'u rajin mai tafiya ƙasa wani kubanan kuma za su suna sama abun hawa ala kulli zamida akan dukkan mai ɗanfararren ciki shine raƙumi ko kuma jirgin sama a yanzu ya tina dawamir su dabbobin nan da aka hau suka ɗoko alhazai za su donga zuwa da alhazai min kulle fajin daga dukkan wuri a miƙin mai zurhi shine mai nisa ai ɗariƙin fa'idin daga hanya mai nisa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا دنسو هلرشي منافع لهم أنفان نكا كو أنفاني غريسو يهجون في حجي ويشهدون منافع لهم سسامو أنفاني ناسو الحج فيه منافع جمع shi hajji akwai amfanunnuka da yawa cikin shi littijarati saboda kasuwanci idan za ka hajji ba a hana ka san abin da yake da kasuwa ba inda ba kwaya ba ce ko wani abu na maye shi wannan hukuncin kisa ne an kama ka da shi to ka ɗauki abin da za ka ta ka sayar don ka samu riba kuma ka yi hajjinka idan za ka dawo gida kuma ka ɗauko haja ko ka ɗauko kwaya ko ka ɗauko wani abu na haramtacce a ƙasarku ka yi sayayya ka zo gida ka ci riba ya halatta haka nan aw manafi al-akhirah ko kuma amfanin lahira wa yadhkuru smallahi kuma dan su yi zikirin sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin cikin kwanuka sananni ashara dhilhijja shine kwana goma na farkon zulhajji ala mazhabihim akan mazhabasu su kwanukan goma na zulhajji babu lokacin da Allah ka farin ciki ya so aikin alkhairi kama waɗannan kwanuka guda goma aw yawma arafa ko ko ranar arfa aw yawman nahar ko ranar suka aw ila akhir ayyamit tashriq ko ko har zuwa ƙarshen kwanukan nan uku ne yayin nama hadha mazhabuna shi wace wannan shine mazhaban mu mazhaban Imam Malik kenan alama razaqahum su gode ma Allah akan abin da ya arzita su min bahimatil an'am na dabbobin jin daɗi raqumma shanu tumaki allati tunharu fi yawmil eid wadda aka soke wa ranar sallah babba fakulu minha idza kana mustahabbatan idan mustahabbi ne to ku ci wa daibul ba'isa ku ci wa ku ci yadda alba'is alfaƙir mai tsananin talauci yana bukata sun bale ƙazu ta fasahun sannan su gusar da daududdukansu da gashinsu waliyufu nuzurahum su cika nazarinsu in sun yi min hadaya na yanka hadaya ko soke hadaya wadda haya ko yin layya wali ya tsawafu kuma su yi tsawaful ifadati su yi kewayo بالبيت العتيق صوفر لكن النكابة أنت مش القديم العتيق لأنه أول بيت نودع للناس dan shi ne farkon ɗakin da an ka ɗora mutane bisa bayan ƙasa zalika man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa uhilla lakum lan'amu illa ma yutli alaykum fajtanibu rijsa min al-awthani واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك أي الشأن كما ذكر شأن كما يدعاك أنبتا مكني ومن يعظم حرمات الله wanda ya girmama alhorma ubangiji ai ma la yahillu intihaku abinda keta shi bai halatta ba kai sai ka kiya ba keta shi ba fa huwa girmama abinda Allah ya girmama khairul lahu inda rabbi alkhairi ne ga wanda yayi wurin ubangijin shi wato in ka girmama abinda Allah ya girmama to ka girmama Allah in ka wulakanta abinda Allah ya girmama ka wulakanta Allah subhanahu wataala ko da yanzu an aje hulla an ka ce hulawa ce ta wane ce ka ja da ba da ba ka shure ta hulla ka shura ko ko kan mai hulla kan mai hulla ko bai garin ku sannan aka ce wannan hulla aka ce ta wane ce ka ɗoka kan rungume ta kan mutunta ta hulla kan mutunta ko ko kan mai hulla kan mai hulla to haka hurumatullahi yake wanda da ya girmama abin da Allah ya girmama to ya girmama Allah wanda ya wulakanta abinda Allah ya girmama ya wulakanta Allah wa uhillat lakumul an'amu an halatta muku dabbobin jin daɗi akalan ci ne an halatta ku ci amma ba'da zabihi bayan an yanke kaga wani abin mamaki sallar bara da aka ce ga shanun da gwamnati ta bayar a raba na jajibiri cikin garin musulmi irin gusau a ce wasu zo wani ya daci kafa wani ya daci cinya haka aka yi watan da wasu dabbobi da ransu da lahirsu aka dunga daddacewa ana ɗauka ana gudu irin abin da 'yan farauta ka yi canda barewa da ran ta wanga ya daci na haka an kai cikin garin gusau kaga ina musulunci yake kuma cikinsu babu wanda ba ɗan musulmi ba za a ciya ba a ce musulmi ba da haka nan ba a cin naman da an ka ciro ga dabba da ranta sannan sai Allah ya mata hisabi gare ka ka azabtar da ita yadda yan an cire maka kafa ko za ka ji zai haka ita ma za ta ji zai kuma sai ta nemi sakamako wurin Allah subhanahu wataala dan yankan da Allah ya ce a mata ba shi kai mata ba in wani abu ne a yanka in an yanka ta yi sanyi sannan sai a heɗe sannan za a yi a yi wannan hukunci ne na Allah Allah ya kiyaye mu matasa ya kamata a dawo cikin hankali musulmi muke kuma wani ban mamaki duk shakiyanci da shaye-shaye asalin imani na na cikin zukatan mafi yawan matasan wallahi sai dai shaye-shaye kasa da kuma ganin cewa kamar an ma manta da menene addinin musulunci su kansu malamai masu wa'azi an yi tabbatun addinin an kama bin son zuciya mafi yawanci wanda bai iya alwala ba da wankan janaba da sallah na ruwa da magana bid'a bid'a kaza ne wani mushriki ne wani kaza kuma in an biya taba ka an kai kanan bai kamata ba a tsaya a sanar da mutane addinin su a sanar da mutane Allah duk da yan shaye-shayen nan za ka ga cewa basu bar sallah ba sai dai sallar suka cikin maye sai zan ba a sallar amma akan zo a shigo masallaci kuma ana buge nan bai guduma yaka cewa shi dan shasha ya yi mishi bakin waliyan Allah ce dan zaka ji dan shasha ya ce a daidaita sahu dan rasulullahi kaga ya shigo masallaci ta hijin addu'a yadda aka yi alwallat amma da ya zo sallah kuma ɗakin Allah da sannan har ya san rasulullahi a gyara sahu dan rasulullahi da haka ya kamata a zanki musu nasiha ba a cin dabba sai an yanka kuma yanka wannan akwai sharuɗa akwai addu'a zikiri da ake wurin yanka ba daidai ba ne a ce irin gusau a ce an daddace dabba da ranta sa na gudu ana datsa ta haba jama'a ta ce an halatta muku cin dabbobin jin daɗi akalan ku ci ba da bayan kun yanka duk da masu yankan kaji da yanka kaza sai a jewa cikin ruwan zahi wannan haramun ne haramun ne inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dhabahatum fa ahsinu al-dhabhata ka yanke kaza ka doka ka jewa cikin ruwan zahi ko ka sake ta kama fike fike fike fike wannan duk haramun ne ka yanke ka danne kuma ka samu wuka mai kaihi kuma wani bi suna yanka suna hira a dan tsaya in kana yanka ka ɗage hannu ka koma ka mai da abu musai da haka har in za ka sa ga ruwan zahi ka bari tukun ka danne ta gama ɗaukar rai in ta mutu ita kazan nan ko zakara sannan ka ɗauka ka sa cikin ruwan zahi sannan ka hige amma yadda ake yi wasu wurare kuma kun ga ai shi jinin yanka ai haramun ne to in ka ɗauko ta da jinin yankan nan ka jefa cikin ruwan zahi jinin nan zai game da namanta haka za ka ci da mutane jinin yanka mutum sana'arka nan za ka samu aljanna nan za ka samu wuta a ji tsoron Allah an halatta muku cin dabbobin jin daɗi bayan kun yanka illa ma yutla alaikum tahrimuhu sai abin da ake karanta muku haramcin shi ko haramtawa da aka yi muku garai fi hudabal alaikum zuwa can albaitata wa dam wa lamul khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah wal munakhadatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu da sauransu fajtanibu rijsa ku nisanci kazanta min al'ausani su ne gumaka wajtanibu ku nisanci ƙaunar zuri magana ƙarya shine a shirku billahi shirka tara wani da Allah hunafa a ku zamo madaidaita masu miƙa wuya lillahi zuwa ga Allah musulmi da kuna musulmi adili da kuna madaidaita masu karkacewa an kulli din daga barin kowane addini siwa dinihi in ba addinin Allah ba ku zamo gaira mushriki na bihi ba kuna masu tara wani da Allah ba cikin ibadanku wa man yushri billahi duk wanda ya tara wani da Allah wurin bauta fa ka anna masu akharra misali ne kamar ya kucike ya hwado minas sama'i daga sama fataka tafuhu dairu sai tsuntsu ya fauce shi bi suratin da gaugawa aw tahwi bihi rihu ko ko iska ta kayar da shi fi makanin sahiƙin wuri mai nisan gaske fahuwa kaga wanda haka ta faru gare shi la yurja khalasu ba a zato ba a ƙauna tsira ta da rayuwa ta mutum ya kuccike da jirgin sama ko iska bai kai shi cikin hukukin daji ya je ba tsuntsu bai fauce shi ba ai kamin ya kawo ƙasa ya ɗaiɗaiɗai ya lalace in ma bai lalace ba in ya hwado kaga ba da rai zai hwado ba to haka wanda ya tara wani da Allah halaka ce gare shi wanda yake tabbas zalika bayanin da aka yi muku haka ne da haka ne haka mata ku rike shi wai al'amru zalika wa man yu'azzim sha'irallahi duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah fa innaha girmama ta shine albudun taguwar da aka sama sha'ira cewa za a kai ta a yi hadaya da ita ko a kai ta wurin makka a yanka min taqawal qulubi girmama ta yana daga jin tsoron Allah na zuciya lakum fiha manafi'u amfani ya tabbata gare ku fiha cikin ita dabbar da aka sama kalada cewa za a taya hadaya da ita karo ko biha kamar hawa babu komi ku hau kahin a kai inda za a soke ko yankawa wal hamli alaiha da dora mata mala ya zurruha abinda ba zai cuce ta ba shine abinda bai karhinta ba ku yi amfani da su ila ajalin musamman zuwa lokaci sananne abin ambato ai wakata na hariha lokacin soke ta sun masannan mahilluha inda ya halatta a soke ta ilal baitil atiq sai an kai ɗakin Allah da daddan ɗakin na shine Ka'aba almuradu abu nuhi da albaitul atiq alharamu jami'u dukkan haramin makka ya an shiga ba sai gindin ɗakin Ka'aba ba ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين جعلنا منسيا منسكا wurin yin ibadar yanka ta ibada likulli ummatin ga kowace jama'a mumina wanda sun ka zo kahinku zabahan qurbanan aw makanahu ko dai abinda za a yanka dai ibada ko ko wurin da ake yanka saboda ibada mun yi haka da yazkuru sumallahi dan su gode ma Allah su ambaci sunan Allah alama da zakahumullahu akan abinda Allah ya arzuta su min bahimatul an'am na dabbobin jin daɗi inda zabaha wurin yanke ta shi zikirin da aka yi wurin yanke wannan bismillah din nan da za a ce da kuma tuna cewa Allah ya halicce ta kuma ya hore ta kuma ya sa ta zamo kai ko don abincinka da jin daɗinka don ya zama ni'ima gare ka to wannan shi Allah ka so ba naman zai ci ba ba jinin zai sha ba la yanalu Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum fa ilahukum ubangijin ku dai ilahun wahidun abun bauta ne guda falahu aslimu ko musulun shine in kado ku jawo zuwa ga Allah shi Allah ko baka yadda ba Allah ne ko ka yadda Allah ne ko baka yadda ba ba abun bauta sai shi ko ka yadda haka nan kama yadda din wani mai wazi ka ce ba ma yadda ka aka bida ba haka kai kana bida ka yadda ai dan in baka yadda ba za ka tsira ba yace fa ilahukum ubangijinku ilahun wahidu ubangiji ne guda falahu aslimu ku jawo zuwa ga Allah wa bashirul mukhbitin kai ba masu biyayya ga Allah da tawazu'i ga Allah kai masu bushara da samun tsira duniya da lahira su wane ne al mukhbitina waɗanda Allah ya ce ya tattalama bushara duniya da lahira shine ga sunan alladhina idza zukirallahu wajlal qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سوى المخبتين سوني الذين waɗanda suke za zukira Allah da an ambaci Allah wajilar qulubuhum sai zukatansu ta ji tsoro ta kama raurawa ta ba abin da bai da kyau amma za cewa kawa Allah kawa Allah ce hausa maka haɗo mai to shi Allah sai an hausa ma ai duk inda kake Allah na nan kuma na cikakken iko a kanka ba sai ya ɗauko runduna ba an ce ka raga don Allah don Allah ha'a gama don ma'aikin Allah kawa Allah kawa zumunta amma mutum zuciya ta bushe to babu imani kenan in dai akwai imani da an ambaci Allah wajilar qulubuhum zukatan za su kama raurawa saboda jin tsoro to waɗannan su ne almuhbitina wasabirina ala ma asabahum min albalaya da masu haƙuri akan abin da ya same su na bala'o'a wani a yi haƙuri ka ce a haƙuri ya zama dole to haƙurin dole bai da lada a'a ka yi haƙuri tsakaninka da Allah musamman ka ga wurin mutuwa ko ba ka yi haƙuri ba ba za a dawo maka da ɗan uwanka ban da ya mutu in ma hasara ce ko wani abu ba za a ce wurin Allah kwato maka ba to ka ce haƙuri ya zama dole a'a ka yi haƙuri cewa Allah ya isa ya yi kuma an ji daɗi an yadda masu haƙuri akan musiba alayhi salatu wassalamu ya wuce wata mace ɗanɗanta ya rasu an rufe shi kabari ta tsare kabari tana ta kuka tana ta kuka manzo Allah ya ce mata alayhi salam boye Allah ki yi haƙuri ki dogara ga Allah Allah zai mai miki da alkhairi ta ce dan ba ɗanka ba ne ko in ɗanka ne ai ba ka cewa a kuka ya ce to yi ta yi ya wucewa ta sai aka ce ke wance manzon Allah wani ta ce la ilaha illallah wallahi ban sani ba tana ta kuka ido ruhe bata kuma gane sautin ba ta ce wallahi ban gane manzon Allah bane tunda musulma ce ta sheka da gudu ya rasulullah ya rasulullah kai hakuri wallahi ban san kai bane na yi hakuri kaji sai ce as-sabru inda sadmatil ula baki da lada haƙurin da Allah ka so ba da lada na farko sanda musiba ta same ka ka yi haƙuri lokacin Allah zai baka lada amma in ka ƙi dole dai ka dole ma ka yi haƙurin tunda ba ka tabbata kana kuka ba ka tabbata ba ka ci abinci ba ka tabbata ba kwana to duk in ka kai ka dangana to ka dangana dole wanda aka ce wai kowa haƙura ya rasa ji bahaushe to wannan kowa haƙura ya rasa ba magana musulmi ba ce a'a kana hangen cikin jin daɗi lillahi ma ata wa lahu ma akhadha abinda an ka samu na Allah ne abinda an ka rasa ma Allah shi ya ansa to shine wasabirina ala ma asabahum masu hakuri akan musiba ta same su wal muqimis salati da masu tsaye da sallah fi auqatiha cikin lokacinta da kuma sharuddanta wa yunfiquna kuma suna ciyawa mimma razaqnahum daga abinda mun ka arzita su na dukiya da ilimi da alhorma ai unhwani da kai don samun wata biyan bukata muhimmiya ga shugabanni kana da lada da gafara ga Allah subhanahu wata'ala kada kakka da kana kusa ga shugaba ya zama ba a cin arzikin zamanka kusa gare shi ko ko ya zama iyaka unhwaninka kawo mai gulma da tsogumi da kulle-kullen tsiya da minahici kakka da wannan babban matsayi ne Allah ya baka cewa ka yi amfani ka ciyar daga arzikin da Allah baka na alhorma da na dukiya na ilimi na wata bukata wala budna ja'alna halakum min sha'irillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubaha fakuru minha wa atayimul qani'a wal mu'tar كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن أي وجعلنا مسيح البدن تاغيوي شين الإبل تاغيوي غريكو جعلناها لكم منسى raƙun ma gare ku su zamo min sha'irin laye daga alamomin addinin Allah lakum fiha khairun akwai amfani alkhairi gare ku cikinta shine amfani a duniya kamar da ya gabata wa ajrun fil uquba kuma akwai lada a makomaku gobe kiyama na abin da kai sadaka da shi saboda Allah ko banza dai kaga in ka yanka za ku taru ne ku ci kuma in ka yanka don Allah kana nan da lada musamman ka ga layya sai ka ci ka bayi kyauta ka bayi sadaka kuma da tashi gobe kiyama za ka iske ragon nan tsaye bakin kabari me zai yi zai ɗauke ka ya kai ka aljanna nan ka ci nama ka ƙoshi ka yi ƙiba ƙulƙul kuma amma kuma ya kai ka aljanna ha gani lafi biya manashu an samu amfanin duniya da lahira fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah in za ku so kira ku sawafa suna tsaye akan kafa uku an ɗaura guda ta hagu faiza wajaba junubuha in sashen ta faɗi ilil ardi zuwa ƙasa ba'adan nahari bayan an soke wa huwa waqtul akali to shine lokacin da aka iya a ci amma kaga ba a ci sai an gaggyara sai an dafa ko an soya to inda an gyara fakulu min ha in shitu ku ci daga namanta in kuna so ba dole ba ne wa tsaye mulkani'a ku ci yadda wanda yake da wadatar zuci allazi ya kana bi ma yuɗa wanda ka wadatuwa da abun da aka bashi wala ya sa'alu in ba a bashi ba bai iya tambaya wala ya ta'arradu ko da jirwa yadda kamar wanka ba zai ba wa da la yadda kuɗe ka ci ai ba ci aka yan mai ba amma me ya kaso ka duk gadan duk kamshi aka yi mu da ba mu da halin layya sai dai bi ta kyafce kyafce kai ku ya san layya kai kaga cewa ka yan mashi to shi mi kane i mai wadatar zuci ko wannan bai yi to a gane shi a ɗiba a tai a kai mai ba wai sai an matsar da shi ba ya rabu da mutunci ne duk wanda ka san bai iya roƙo to in ka gane na cikin bukata ka je ka bashi kana da ƙarin lada wal mu'tarru haka nan shi ma mai roƙo ko ko mai jiraya da kamar wanka ko ko wanda ka za shi maka zanne to ɗibi ka bashi akwai lada amma ka bashi don Allah ba wai a sallame da kare ba kai wani kun cika ita na ciya don Allah a ɗebo a bashi ya ce ba mutane wuri to ce ba mutane wuri shi an rabanka amma ladar sadaka da taimako ba ka da ita da haka nan ko da mutum roƙo ya kai ko ma zuwa ya kai ce shi wallahi sai an bashi ɗibi ka bashi amma ka bashi saboda Allah kazalika mislu zalika taskhir irin ko misila zalika taskhir irin wannan horewar da Allah ya yi muku ga dabbobin nan wanda ake yin hadaya da sauran ibada da su sakharna halakum haka mun ka hore muku su bi an tunhar a soke ta kai kasar raƙumi banda horewa Allah ba mai zuwa a soke shi wato rakab kuma a hau wa'illa ba don horewa Allah ba lamutu tsak da ba a da iko a kanta in raƙumi ko sakai ko rago ya hauka ce wallahi bai kamuwa to balle raƙumi da adda hauka ma ta asali in ya ga dama da aka duk sai ya wace taron nan gaba ɗaya amma sai ga an zo an kama shikenan ya zo Allah ya hore a zo a kama shi a soke ya zo a ce a canye shi laula annallahu sakhara al-ibla ba da Allah ya hore raƙuma ba man tafa'ana biha da ba mu yi amfani da ita ba li'annaha domin raƙumma ƙawiyatun jiddan mai ƙarfi ce da gaske Allah ya yi muku haka na horewa la'allakum Allah ya ce ko cewa ku tashkuruna in'ami alaikum za ku gode ma ni'imomin da ne muku alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya wa waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzo Allah da shi Fatiha da salatul Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين